أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين شدة haka ne ko? haka ne ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da tara ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin tafsir alkur'ani mai girma karo na 48 ko? ko ba rike ba haka ne talatin da takwas a cikin suratul an'am mun tsaya daidai aya ta nan muka tsaya sai shirin da nawa yawwa mun tsaya daidai aya ta sha tara za mu tashi cikin aya sai shirin daidai Allah ta'ala ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu كما يعرفون أبناؤهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لما بين شهادته يا عند الله سبحانه وتعالى يبين شهدش وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم يبين شهدا ما يكنشي من زنشي على التوحيد أبو ساكريتوان الله سبحانه وتعالى wa shahadatul mushrikin kuma Allah ya gabatar da shaidan mushrikai alladina la ilma ladaihim mushrikai wadanda babu ilimi wurin su ala biddihi abu saki shi shi dakara anna alal kitabi sai Allah ya faɗi cewa lalle ma abu talitabi min al-yahudi wan nasara na yahudu da nasara ya rifunahu Allah ya bayyana cewa suna gare shi suna sani shi shi wane ne gidan ai yarifuna sihhatat tauhidi suna gane ingancin tauhidi suna gane cewa lalle tauhidi ingantaccen abu ne gyararre babu abin da ya dace kamar tauhidi kamar kare ta Allah subhanahu wata'ala da abin da yake Allah ta'ala ya cancanci wannan abin kama yarifuna abnahum kamar yadda suka san ɗiyansu a ya shaka inda hunfi babu shakku a wurinsu a cikin sha'anin ingancin tauhidi babu kokonto bi wajen ta kowace fuska gabanin na ya shari hula bi auladin kamar yadda ba su rikicewa da ɗiyansu khususan albani da musamman ma iya maza الملازمين ولا نسلم حاصل زمتا في الغالب أغالبي لآبائهم بإيانس muna ganewa ko kamar yadda mutum bai yi da cewa wannan ba rana ba ne sun san diyansu da jawo ko to haka suka san tauhidi da kyau sai dai ba su aiki da shi ba su aiwatar da sanin da suka yi ma tauhidi ya zama sanin baya da amfani kenan muna bayanta domin sani mai amfani shine wanda ya sa ka yi aiki ka tsaya ka bauta ma Allah shi kadai don abinda Allah bai da abokin tarayya a ciki to kaf ka shigo da abokin tarayya cikin wannan abu ka tsaya ka kare da Allah subhanahu wataala da wannan abu domin mi haƙi ne na Allah to mushrikai waɗanda suke fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman yahudu da nasara sun san cewa abinda manzala yake kira zuwa gare shi gaskiya ne kamar yadda ba su rike cewa wurin sanin diyansu to haka ba su rike cewa wurin sanin gaskiya abinda manzala ya zo da gadi kamar yadda ka san da wahala ne ka ce wannan ba ɗanka ba ne akwai wahala ana samu idan ya suka maka yawa to kana iya kana iya rike cewa game da su ko ba ga wani kawai da yanka suka wuce talatin to sai a hankali ba ka zama gida tare da su ba ka zama da su su ma ba su zama da kai da sai suna kwana kahita kana suna bacci kahita kaji harkokinka kuma haka in ka dawo da rana ma suna saboda yawan suna tunkar kan ka fito ko wanda kana kore su kaga ba ka rabewa da su duka na baya baya ba za ka yi rabewa da su ba ka san dai tunda suka tunkaro ka diyanka ne kai baban su ne ko ba haka ba kuma da daddaren ka zo duk sun yi bacci kake shigowa gidan shi ke ba haka ba bare a ce yaya sun kai arba'in wata rana sai sun zo a shiga gida ka ce kai na ba ta gidan uwaye ta yi nan da gidan uwaye mu to galibi dai akwai wahala mutum akwai wahala ana samu wani ko ɗaya ɗari ke gari ɗaya na rarraba bin shi na shi amma kuma wani saboda kwalwar tashi ta ɗauki caji sai a hankali bai ya rabewa da duka sai ya kira yan maye maye ce wasu ma kannan ku ne bari ga a ce ga su da yawa kuma ga girma ga girma ya sami ga kwalwar ta haka ta fara yin sanyi to galibi dai mutum ba ya iya rike cewa ya kasa gane 'ya'yan shi akwai wahala to yadda mutane suka san diyansu to haka yahudu da nasara da sauran arna suka san gaskiya abinda manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama wa yahtamilu malan yace kuma yana yi wa annab bamira cewa yarifuna hudin nan da aka ce wannan lamirin aidin yana komawa ne ila rasul ya zuwa manzon Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna alal kitabi kuma cewa lalle ma abu dalidabi la yashtabihuna ba su rike cewa bi sihhati risalati game da ingancin manzancin manzala cewa manzancin shi jakadancin shi ingantacce ne gaskiya ne ba su rikice game da sai ingancin haka ba wala yantaruna biya kuma ba su yin kokon doko yayi da haka lima inda ho saboda abin da ya tabbata a wurin su minar bishawati biyi na yi albishir da aka yi ta yi da zuwa maza Allah wani mawauti saboda kuma siffofin da ke akwai cikin littattafansu na manza Allah allati tantabiqu alai wadda suka yi daidai da manza Allah yadda aka ga yi siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam siffofin ga sunan ga manza Allah kara babu wata alama ko wata sifa daga cikin sifofin da aka gaye su a cikin littafi ba ce ga sunan sun bayyana ga manzo Allah wala tasluhu li ghayrihi kuma su wannan abubuwan ba su dace da kowa ba sai manzo Allah ba su dace da wani shi ba muna gani ba ko to kenan babiri ko dai ya koma zuwa ga ingancin tauhidi ko kuma ingancin manzancin manzo Allah to wanda za a dauka wane ya dacewa ha ingancin tauhidi ko kuma ingancin manzancin manzala wanda za mu ɗauka aya kan shi malam ya ce wal mana ya ne mutalasimani ma'anonin guda biyu duka tare da su da juna ko ba haka ba tauhidi ingancin shi ba ya tabbata dole sai da mi sai da ingancin manzancin manzala kama yana shi ma manzancin manzo Allah din bai inganta sai da ni sai da tauhidi saboda ka abu guda ne ba a tauhidi sai da manzo Allah da kawai tauhidi ba akwai manzo Allah wurin domin wa akwai da tauhidi saboda ke da abu guda ne Allah ya samu dashi tauhidin ka baya shiga dole sai ka yarda da manzo Allah sai ka yarda da annabta shi da manzancin shi sai ka yarda da haƙoƙin da Allah ya ɗora maka a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqida kama ba da tabbata dole sai ka yi imani da manzo Allah ka ba shi da haƙoƙin da Allah subhanahu wataala ya ce a bashi idan ka mai ruwa haƙi daya daga cikin haƙoƙin shi to tauhidin ka yayi wani tauhidi yayi wasa ba tauhidi kake ba shirme kake Allah ya samu dace qawluhu wa ya Allah subhanahu wataala ne ce alladheena khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi asarar kansu ai fawwatuha sun kubutar maransu ma kuliqat lahu abinda aka halicci ran saboda shi ma'ana sun tsara rayukansu sun rasa abinda Allah ya halicci ran saboda shi menene abinda Allah ya halicci rayuka saboda shi min al-imani Allah ya halicci rayukan mu saboda mu saboda rayukan mu su ba da gaskiya ga Allah su ba da gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tauhid da kuma kadaita Allah subhanahu wataala da bauta Allah ya halice mu ne saboda mi saboda mu kadaita shi da bauta wa haramuha kuma sun hana rayukansu alfadla falala kyauta wadda za su samu min almaliki daga Allah mai cikakke sarauta almajid Allah subhanahu wata'ala abin girmamawa mai girma kuma abin girmamawa shine ma'anan sun yi asarar kansu ma'ana rayukan nasu ma sun yi asara ban samu rayukan ba ana rayukan nasu da ke tare da su masu rasa su sun ba da wurin rayuwa tare da su domin ranka a ce ranar alkiyama ba zai yi sanyi da naima da daɗi da farin cikin aljanna ba wace irin asara ce rai bai ba ta ga gaba ɗaya ba baka samu ran taka ba gaba ɗaya Allah ya kiyaye mu da irin wannan asara wa hum la yu'minun saboda haka su ba su ba da gaskiya me yasa suka yi asarar kansu saboda ba su ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala فإذا لم يوجد الإيمان منهم إن باسام إيماني تارد سوا فلا تسأل توكد كي تنبيع عن الخسار كما تتابع وعد أزار والشر ده شر الذي يحصل لهم وأن ذي فاروا أغريسو رانا القيامة إذا أكد سمع متنباية ده إيماني وشيك ينم kakka yarda ka tambayi asarar da za a yi da sharrin da zai samu shi ranar alkiyama in ga yadda aka gaya ma irin abun to sai ka rikici kwallo ka ba da daukan asarar da mutum za ya samu ranar kiyama in ba da gaskiya da Allah to Allah kara mana imani tabbatar mana da shi ya samu mutum da shi Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun wa man azlamu Allah ta'ala yace wane ne yafi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban daga wanda ya kirkiri ƙarya yayi ma Allah subhanahu wataala aw kazzaba bi ayatihi ko kuma wanda ya ƙaryata ayoyin Allah yake ba da gaskiya da su Allah ta'ala yace innahu la yuflihu zalimun lalle a zalimai da yadda suke ba su nasara ba su rahota da gidan aljanna ai abinda aya take nufi la azama zulman babu mafi girman zalunci wa inadan babu wanda yafi girman taurin kai mimman kana fi ahdul wasfaini kaman mutunan da a cikin shi akwai sifofi guda biyu ko akwai daya daga cikin sifofi guda biyu shi ne yi wa Allah ƙarya ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba ya ce wannan addini ne alhali Allah bai ce addini ya ce wannan addini ne alhali manzo Allah bai ce addini ba to babu azali wurin Allah subhanahu wataala kamar wannan mutum ko kuma ga ayoyin na Allah ya ce ba gaskiya bane ba daga Allah suka ba ƙaryata su to babu wanda ya fi girman zalunci da taurin kai kamar irin wannan mutum fa kaifa law ijtama'a to ina a ce duka mutum ya hada biyu yana ma Allah ƙarya kuma yana ƙaryata na Allah ne iftira'u kayfa ala Allah shatu wani ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala aw takribu ko kuma ƙaryata wa kada ayati da ayoyin Allah idan suka haɗu cikin mutum guda biyu to mutum ya kade ya lalace allati ja'at bil mursalun wadanda manzanni suka gaba da wadannan ayoyin amma yawa shi da su ya karyata su فإن هذا أظلم الناس وهم ومن شيء مدعي زما الظالم شيء مدعي زما مو وظالم شيء كما الظالم لا يفلح أبدا بيت النصر بيت بوتا بيت غير جناء الجنة أبدا أنا الله سبحانه وتعالى يا نونا يما الله كريا ظالمتي يا نونا كريا تهايون الله ما منيني ظالمتي to kuma ba shi kare ne zalunci ba dukkan zalunci Allah ba ya so shi innahu la yuhibbu zalimin lalle shi Allah ba ya san azzalimai kowane irin zalunci kake Allah ba ya san za ka zalunci gaba ɗaya ba ya da kyawu ka zalunci kanka ma bai da kyau ka zalunci kanka ka hana ma kanka abin da ya kamata zalunci ne ka cuci kanka domin ka hana kanka wani abu wanda ya kamata shi tana da shi ranka tana bukatar farin ciki farin cikin da duk abin da za ka samun duniya ba zai baka wannan farin cikin ba sai shi wannan abin da ranka tana so ka faranta mata da shi amma ka hana ka zalunci ta akwai farin cikin da in ba shi rai ta samu ba ba inda za a yi farin ciki da shi daɗi sauraron magana Allah da koyanta da karanta ta da yin aiki da ita babu abin da ke faranta rai kamar shi ko mi za ka samu za ga mutum ga nan ya yi ciwon ciwon ya yi baƙi kirin daidan shi ya baci kuma bai rasa ci bai rasa sha bai rasa sutura ba yana iya ma mutum dubu waɗannan abubuwan amma baya cikin farin ciki me yasa saboda akwai abin da ran shi ke so bai ba ran ko mutum ya tauye ya tauye ran shi ambatan Allah subhanahu wataala wannan shi ma zalunta kai ne kana zalunta kanka ka tauye makanka wasu ibadodi da ya kamata a ce kana yi kana zalunta kanka ka tauye makanka cika ibadodi waɗanda Allah ya farlanta maka ka ki shi ma wannan kana zalunta kanka haka matarka ka tauye mata haƙi daga cikin haƙoƙi shi ma zalunci iyayenka ka tauye masu wani haƙi daga cikin haƙoƙin da Allah ya daura ma a kansu shi ma mene ne zalunci ne ga makwabta ka ya zo ga makwabta ga iyaye ko ba su da rai suna da haƙi a kanka suna da haƙi masa addu'a da roƙa masa gafara wurin Allah subhanahu wataala da yin sadaka Allah kai masa ladan duk suna bukata gare ka da kyautata ma yan uwansu kyautata ma yan uwansu kamar kana ji har yanzu ba su mutu ba suna da kannansu da magajensu da ƴaƴan kannansu da ƴaƴan magajensu kyautata musu ziyararsu sare da zumuncinsu kamar kana nuna har yanzu da ransu wannan abin su suka asasa shi ai su ne mabarin shi to haka su ma sai sun samu lada to dai ba kai ba ka tare ma ranka hakkin da take bukata wannan da abu ne da yake da haka ne sannan kuma ka hana mutane wannan haƙi da Allah subhanahu wataala ya rawa maka shi sannan zo ga makwabta sannan zo ga abokai abokan ka ba suna da haƙi akan kai abokan ka wanda kake rayuwa tare da su amma na arzikin ka abokan wanda ka abokan aikin ka abokan ka da kuke haruwa wasu wurare waɗanda Allah yake so duk suna da haƙi akan ka don hana waɗannan abubuwa ka su sai an gaba su ma ka yi ana sakin da Allah ya ji gaba su to duk wannan zalunci ne ba duk me yin Allah ba ya san kuma duk me yin zalunci bai shi nasara sai dai zalunci hawa hawa ne mataki mataki ne wannan zalunci shine na ƙororuwa shine karshe ka yi ma Allah ƙarya kamar yadda Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kariban aw qala أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله بابا ذلك كوان مع الله كريا ko kuma yace an yi mashi wahayin wani abu na addini alhali ba a yi mashi wahayin kawai ba da kuma wanda yace zai iya yin abin da Allah ya saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai iya saukar da Qur'ani Allah ya ce ba ba zalimai kamar su to saboda kenan kaga zalunci hawa hawa ne wannan su ne na ƙarshe domin su wannan kafirci su kuma waɗancan zunubai ne sabon Allah ne kana iya mutuwa da su Allah subhanahu wataala ya lullube ka da rama in ya ga dama amma waɗannan in kai ɗaya daga cikin su kai ma Allah ƙarya ko ka kare ta Allah subhanahu wataala to ba kai ba samun rahama Allah babu wanda ya sai maka tsayi direct kai tsaye kawai na za ta biya wuce za kuma ba ka samun ceto ba ka samun lallaba ba ka samun ban hakuri a wurin Allah subhanahu wataala babu wanda ya sai maka tsayi in kai ma Allah irin wannan saura ka ce nan kaga irin wannan zalunci ba ya da kyawu dukkan zalunci ba ya da kyawu haramun ne Allah subhanahu wataala bai yarda mu yi zalunci ba ko mun kankance shi to bai kamata ba kuma mu yi to amma dai hawa hawa ne zalunci akwai shirka akwai ƙarya ga Allah akwai ƙarya ta Allah inna shirka la zulmun azim Allah ya kiyaye mana zalunci mala yace wal khulu fi hada yana shiga cikin wannan kullu man kazzaba man kazzaba ala Allah duk wanda ya ma Allah ƙarya bidiyai shariki lahu da cewa Allah yana da abokin tarayya wal'awin da kuma kirarin cewa Allah yana da mai kama mashi Allah yana da abokin tarayya hana shi da Allah a bauta masu dukkansu girmansu ɗaya yana shiga cikin mi babu azzalimi kamar wannan ko kuma wanda ya ce Allah yana da mataimaki wanda ke taimaka ma Allah shi kuma Allah ta'ala baya da mataimaki duk wanda ka gani bawan Allah ne Allah ne ya sa shi aiki ba dan Allah na bukatan aikin shi ba dan sai dan shi yana bukatan aikin shi wannan da Allah ya sa amma Allah ba ya samu sallah ba azumi zakka yake haji salati zikiri ziyara sadar duk Allah ya samu da ya samu ne saboda muna da bukatan haka kuma Allah ya yi gidaje guda biyu ranar alkiyama wuta da aljanna saboda muna da bukatan mai waɗannan masu kyawun mutai aljanna shi yasa Allah ya sharanta mu waɗannan ba mu da bukatan mu yi sabanin su shi yasa Allah ya gidan wuta ba mu da bukatan mu yanke zumunci ba mu da bukatan mu yi rowa ko keta ko bakin ciki ko hasada ko ko kyashi ba mu da bukatan waɗannan ba mu da bukatan kafirce ma Allah shirka da Allah zalunci ba ba kere hasada duk wani abu da Allah ya hana ba mu da bukatan shi shi yasa Allah ya gidan wuta wanda ke da bukata to ga wuri canza ya tafiya wanda ke da bukata aikata waɗannan abu faraka da abubuwan da Allah ya sa bayi ya sani saboda su bayan suna da bukata amma shi Allah ta'ala bai sanni walam yakul lahu sharikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira Allah subhanahu wa ta'ala bai da wani majibinci wani masoyi saboda kaskanci a mu ne saboda kaskantattu ne muke bukatar yi majibinta masu kama mu sai mu tashi da su da su muke tashi da girma Allah subhanahu wataala amma ji Allah subhanahu wataala dama azizi ne mabawai dama fahar ne dama mutakabbir ne dama ya cika Allah subhanahu wataala amma mu muna bukatar cika haka muke farawa daga gi yan ƙanana haka sannu sannu muna toho muna toho muna toho muna dan girma da kaga shubka na yi haka mu ma muke ko ba haka ba don haka duk wanda ya ce Allah yana da mataimaki to babu azalimi kamar shi au za'ama ko kuma wanda ya rage cewa annahu yanbaghi an yu'bada ghayruhu cewa ya halitta ya kamata a bauta ma wani Allah wanda ya wannan magana shi ma babu azalimi kamar shi aw ittakhadha lahu sahibatan ko kuma yace Allah yana da mata an waladan ko kuma yace Allah yana da da wannan mutumin babu azzalimi kamar shi muna gane ba ko duk suna shiga cikin min manifara ala Allah kadiban aw kadaba bi ayati wa kullu man rada al-haqq hada ma duk wanda ya wace gaskiya alladhi jaa bi rusul wanda manzali suka zo da ita daga wurin Allah shi ma ya shiga cikin babu azzalimi ne shi aw man qama maqamahu ko kuma wanda ya tsaya a matsayin manzanni malamai kenan malami ya tsaya yi gaskiya daga Allah daga manzala amma wani ya tashi ce kariya ce bai da ita ba to tamkar ya kare ta Allah ne da manzanni shi Allah ya kiyaye saboda haka ne irin wannan zalunci da wanda ma bai kai shi ba duka haramun ne baya da kyawu a guje shi in ana so a tira ranar alkiyama Allah taimake mu insha Allah yace wa yawma nahshurum jami'a katina ranar da zamu tara su kafin su halitta thumma naqulu sannan mu ce lil ladina ashraku ga wadannan wadanda suka yi shirka da Allah aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun ina ababan tarayya ku wadanda kuke rayawa wadanda kuke cewa abukan tarayya Allah ne suna tarayya da Allah wurin bauta ina suke malam yace yukhbiru ta'ala a cikin wannan aya Allah yana bada labari an ma'ali ali shirki daga makoman mutanen shi abin nan mushrikai da ga makoman mabuta shirka yawon alkiyamata ranar alkiyama ina ne makomarsu ba Allah subhanahu wataala yana ba da labari wa annahu cewa lalle su mushrikai waɗanda suka hada Allah da wani wurin ibada yus'aluna za a tambaye su ranar alkiyama wa yuwabbahun kuma za a yi masu kure a yi masu tir da Allah wanda wa yuqalu lahum sai a ce masu aina shurakaukum alladhina ina ababan tarayya ku waɗanda kuntum kuka zamanto taz'umun kuna rayawa ina suke ai abinda aya take nufi inna allaha lalle ala laysa lahu sharikun allah subhanahu wataala bai da abokin tarayya ko ba ga wala sharika la allah bai da abokin tarayya cikin komi allah bai da komi na allah bai da abokin tarayya komi ne ne ma in ka ji sai dai suna kawai mai tarayya mu halittar Allah da Allah wurin suna abin amma ba wurin hakikanin abin ba muna nan Allah na nan amma muna nan ɗinmu irin ta Allah ce? mun yi lokacin da muna nan mun yi lokacin da ba mu nan akwai lokacin da ba mu nan kuma wani lokacin da zai zo kuma wata rana ba mu nan tun ana tuna mu ha akai ba a tuna mu tun ana iya tuno mu haka kai ba a iya tuno mu har akai amince da mu kaf a sai an yi lokacin da babu wanda ya san mu kaf duk wani wanda ya san mu ya tafi shi yanzu akwai mutanen da suka shekara dari da mutuwa ka gaya mana wane ne ya san su shekarar su dari da suka mutu ma'ana nan da shekara dari suka rasu ka ya samu wanda ya san su domin wanda ya san su shi ma yau shekara ya nawa ɗari ke gari shi to kaga ƙwalwar ta take ba ya tana komi to haka ne sai an waye gari kam dangin karama ba su ke na sun mace da ka dangin na sunan cikin duniya suna rayuwa amma ba san ka ba yanzu kakanka na biyar cikin dangin ya san shi kakanka na biyar wanda aka yi nan ne wa ya san shi cikin dangi babu wanda ya san shi duk waɗanda suka san shi duk su ma sun wuce akalla su ma sun shekara wanda ya san shi kalla nan da shekara 150 ko 170 ko 200 shi ma ba yi duniya to kaga shi kenan kuma kana da su kana da makaka na bakwai kana da na takwas kana da na tara amma da an yi to kaga kenan muna nan din mu ba yi ne shi da Allah yana nan ba ta Allah da gwamammiya ce ta mu kuma mai karewa ce muna gani Allah na gani amma ganin mu ba iri dai bane muna ji Allah na ji amma jin mu da na Allah ba dai bane muna da karfi Allah na da karfi saboda haka shi Allah bai da abokin tarayya cikin komai shi komai na shi kadai ne laisa ka bi shay'un babu wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wataala wallam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia ka taba jin ka taba sanin wani takwara wani tsara wari ga Allah Allah subhanahu wataala bai da to Allah bai da abokin tarayya wa inna ma zalika abin da yasa Allah yake ayyana shuraka'u yayi wannan ala wajhi zalimin a wasa fuska ta rayawa daga gare su cewa da suke Allah na da abokin tarayya sai Allah ya ce to ina suke a duniya kun ce yana da abokan tarayya gumaka da rana da wata da duwatsu da shanu da wuta da abubuwa to yau ina suke ku gwada mana su wal iftira abu sa fuska kuma ta kiran ƙarya da suka ma Allah amma musu ga hakika Allah bai da amma wani lokaci ba Allah zai aina shuraka'i Allah zai ta ina abukan tarayya ta ma'ana ina gumakan da kuka ce abubuwan tarayya ne gare ni suna tarayya da ni wurin komi ina suke ku gwada mana su Allah mai girma da daukaka ya ce sun malam ta kun fitnatuhum sannan jarrabawarsu ba ta kasance komi ba ailan ya kun jawabuhum ba da amsarsu da Allah ya tambaye su ba ta kasance ba hina yuftanuna wa yuktabarun lokacin da ake fitinarsu lokacin da ake gwada su bi zalika su'ali da wannan tambayar da Allah yi musu illa inkaruhum li shirki ba su da wata amsa sai dai kin yarda su da shirkan da suka yi wa halfuhum da kuma rantso su annahum ma kanu mushrikeen cewa lalle su ba su kasance ma masu shirka da Allah ba ba su ma da Allah da kowa ba har da rantsuwa suka yi wallahi rabbina la kunna mushrikin suka ce wallahi mun lantse da Allah mahalicin mu mu ba kasance ma ma guza arna ba ba ma da kowa da Allah ba mana sun ke yarda ke ko Allah ta ya ce wando kalima ga gani muta ajiban minhu kalima ba ke abin da suka aikata wa min ahwali kuma kalima ga kalima ba ke halayensu kai ba kai da ko ala anfusihim yaya suka yi ma kansu ƙarya bayan sun zama to sun bauta ma gumaka a duniya sun bi dokokin da ba na Allah ba sun shirka da Allah yau kuma ga suna cewa su adadin tsuwa da Allah ba su ba su yi ba ai kadabu kadiban sun yi ƙariya cikakkiya a da wadda ƙaryar ta dawo musu bil khasar da tabewa ala anfusihim akan kansu wa darrahum kuma ƙaryar ta cutar da su wallahi ghayatul darar matukar cutarwa ƙaryar da suka ma Allah ta cutar da su wa balla anhu Allah ta'ala ya ce ya bace daga barin su ma karu yaftaruna abinda suka zamanto suna yi da shaci mana gumakan da suke ta cewa su ne Allah su ne Allah yau an tashi Allah na tambaya ina suke a gwada mai su ne da shurakayin ladina zabuhun ma Allah daga gumakan da suka zan kirayawa tare da Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka daga barin wannan ɗaukaka mai girma saboda haka Allah ta'ala bai da abokin tarayya in kuma akwai Allah zai cewa ku hido su su cece ku yau ga ku gaban Allah subhanahu wataala dama gaban shi kuke to yau ga ku cikakkiyan gaban Allah subhanahu wataala tsirara ba ku da komi ba ku da tacewa to abubuwan da kuka yi duniya kun riga kun baro su wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhuri wa ma nara ba'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka'u لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah ta'ala ce da abinda kuka ji dadi kuka more da shi na mulki da dukiya da shugabanci da daukaka duk kun baro duniya kuma waɗanda kuke cewa su za su ceton ku ba mu gansu tare da ku ba shikenan da goma kan ku duk ba su tare da ku ina suke wa balla hankum ma kuntum tazun faqad taqaffa bainakum da alaka ta yi duk wata huda ta gani kuma abinda kuke rayawa kuke bugun gaba cewa abokan tarayya ne ga Allah ba su nai nasu tafi kuma gane dama a duniya ma ba su sawa ba su hanawa ɗaya suke cik ba su da bambanci da ɗaya kufe ɗan tsana ba su da bambanci da ita ba su sawa ba su hanawa in sun yi ƙura sai an gami su in suka ba da sai an tara su in suka kuma sai an sake wasu domin amfanin har ba su da amfanin komi in ka rasa ba za su iya baka ba in ka samu ba za su iya kwace ma ba a gaba su da na amfani dama wahala ce shaidan ya gama ku da ita to shaidan kuma ya yaudare ku ya cuce ku Allah ya kiyaye Faraka wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna mana murin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirka da Allah ba ya da kyawu kanka ya rage shirka da Allah subhanahu wataala ka rabu da kowa ka tsaya ka bauta ma Allah tsakaninka da sauran mutane da abubuwa mu'amala ce mai kyawu ta kyautatawa amma ba ta bauta ba ba ta aiki da dokar wannan wanda ba Allah ba muna ganewa ko ba za ka yi aiki da dokar kowa ba sai ta Allah subhanahu wataala wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ita bara ka shirka baya da kyawu ayoyi da yawa sun nuna mana molin shirka wannan daya daga cikin ayoyin alkur'ani ne waɗanda suka nuna mana cewa hada Allah subhanahu wataala da wani baya da kyawu saboda mu kare tsarkake bakunan mu da idanun mu da kunnon mu da ayyukan mu gaba ɗaya daga hada Allah subhanahu wataala da wani shi Allah ya taimake mu sai Allah ta'ala ya ce wa minhum kuma daga cikin su da sauran lokaci ko daga cikinsu man ya sami wa ilaika akwai wanda yake kashe kunnuwan shi yana sauraron ka wajalna ala qulubihim akinnatan Allah yace mun sanya marafai akan zukatansu an yafqahu dan kasu fahimce shi wa fi adanihim kuma mun sanya a cikin kunnuwansu waqara nauyi ma'ana ba su yin gaskiya da ake gaya musu hanyar kunnuwansu wa in yawon kulle ayatin la yu'minu biha idan suka ga kowace alama daga cikin alamomin da suke nuna gaskiya manzanci manzo Allah ba su ba da gaskiya da ita hatta idza ja'uka har ana nan ana nan lokacin da za su zo wurinka yujadilunaka za su yi maka jayayya yaqulu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta suna cewa ina da illa asatirul awwali wai cewa suke wannan alqur'anin ba komai bane ba ce tasuriyoyin mutanen farko ne ai abin da Allah yake yi wa min abayil mushrikin daga cikin wadannan masu shirka da Allah qawmun aqawlan su mutare yahmiluhum ba'd al-waqt yana daukar su wani lokaci ba'd al-awqati ba'd ad-dawa'i wadan su bukatu ila al-istima'i ya zuwa yin saurare lima taqulu ga abin da kake faɗi ma'ana wani lokaci kafiri makiyin addinin Allah yana iya zuwa ya saurari ya saurari maganan Allah wani lokaci kawai zai wucewa ana ba zai ce bare ya tsaya jimi zai kuma ya tsaya inda ma ba ya ganin kowa ba kowa ba ya ganin shi saurara da kyawu ya kare ce magana ban za ya tashi ta shi kaga dai ya tsaya ya yanke makan shi hujja ko ya rage gare shi kuma yana alkiyama Allah ya ce me yasa baka imani ce bai ji ba Allah ya kware da ka boye ai wannan abin da aka ga ma shine zaka yaki shi amma sai kace magana banza magana ba to cikin waɗanda suke jayayya ba su yarda ba kana ji fa cewa alqur'ani suke asatirul awwalin Allah ya ce cikin su akwai waɗanda suke kashe kullu su saurara walakinahu sai dai shi istima'un khali saurare ne wanda ya wufinta min qasdi al daga nufin gaskiya wa ittiba'i da kuma bin gaskiya ولهذا لا ينتفعون بذلك الاجتماع saboda haka ba su amfanuwa da wannan sauraren da suka yi shi kuma saurare su ake in ga yake da yake ba ka saurara ba ka ce ta wuta bayan kulle ta wuce a so ake in ka saurara da yake ga yake da abu لعدم إرادته للخير صور الرشم نفذ سرع عليه لهم في هذا صلاة الناس بايد أمباني كريس وكذا زمان دوانا الله يتهد في ذلك إلى ذكرى لمن كان له قلب أو رقى السماء وهو شهيد لا يأتون أبيه من الله سبحانه وتعالى قوانا أيه يجيه صلى عليه wanda yake da zuciya halattacciya ko kuma yake ba saurari kuma yana liman kana da qalbi wanda yake da zuciya zuciya lafiyayya saboda ka tunatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake mu ya kamata mu zangi gargado kullum mu da zukatan mu muna sauraron sakon Allah subhanahu wa ta'ala domin akwai ranar da Allah zai tambaye mu mun ji sakon Allah sai Allah ya tambaye mu in baka ji ma sai Allah ya ce me yasa baka ji ba in kuma ka ji Allah zai ce to me yasa baka yi aiki ba kaga kenan bayan da zaka tira ka ga Allah me yasa baka shi ba saboda ba malamai ban turo na ba da manzanni ba malamai ba su wakilce su ba su gaya muku wannan sako na Allah ba ko saboda sai Allah ya maka wannan tambayan waj'alna ala qulubihim akinna mun sanya marabai akan zukatansu ai aghtiyatan wa aghshiya marabai da rubi-rubi a kan zukatan nasu mun lullube zukatan nasu li Allah ya fahu kalaman ma domin kada su fahimci magana Allah ba su ana kalamun sai Allah ta hala ya kare zancen shi an amsari haula'i daga ire-iren waɗancan wafi adani haka ma cikin kunnon su ja Allah waƙuran ai sama mun sanya kurumci ولهم أذان لا يسمعون بها suna da kunnuwan da ba su sauraron gaskiya da waɗannan kunnuwa me yasa saboda Allah subhanahu wataala ya jada kunnuwa domin saurare ne ko sun yi shi ba zai amfani su ba ba za su ba da gaskiya ba ba za su musulunta ba ba za su riko da addinin musulunci ba shi yasa ba sai Allah ya hana su saboda haka mutunan da zai tashi a cikin rayuwar shi a ce ba ya jin daɗin magana Allah wallahi alama ce ta tabewa da asara bai da bai jin daɗi bai jin dan ana wazi ma bai jin daɗi in ana mami wa za tutla alaihim ayatuna bayyinatin tarifu fi wujuhil ladina kafaru almunkar zaka gane kyama a cikin fuskokin waɗanda suka kafarta da Allah subhanahu wataala ba su su wani alama ce ta asara da tabewa a ce ba ka sauraron wa'azi ba ka sauraron tilawa ko qira'a ta alqur'ani mai girma kuma ba ka kokari ka koya domin ka rayar da ranka da zuciyarka da maganar Allah mutum ya tabi ya yi asara domin mi alama ce ta Allah ya dare makunne ke a ce za ka ji kaɗe-kaɗe za ka ji bushe-bushe da abubuwa masu zaƙin ji amma zunubi ne sabon Allah amma magana Allah ba za ka saurari ta ba wannan alama ce ta asara alama ce ta taɓewa Allah kiyaye wala ya suma una ma yanfa'u saboda haka ba za saurari abin da zai amfane su ba Allah ya ce wa yaro kullu ayatin kuma in suka ga kowace aya la yu'minu biha ba su ba da gaskiya da ita wa la bayatul zulmi wal udwan wannan shine matukan zalunci da kuma wal inad da taurin kai annal ayatil bayyinat cewa lalle ayoyin Allah bayyanannu addalata ala alhaq waɗanda suke nuni akan gaskiya la yanqaduna laha su waɗannan mutane ba su miƙa wuya gare su ba su yawuwa gare su mana duk wa'azin da za a musu ba za su ba su gaskiya da waɗannan ayoyi na Allah ba wala yusaddiquna biha kuma ba za su gaskata su ba ba yujariluna bil batil a za su ci gaba da jayayya da ƙarya alhassani yudhibuhu wato da ƙarya za su zangi jayayya da gaskiya domin su rushe gaskiya ita kuma gaskiya babu wanda ya sai rusa ta ita ke rusa da wanda ba ita ba wa qul ja'a al-haqu wa za'a al-batil inna al-batila kana zahuqa Allah ta'ala ce ka ce ga gaskiya nan ta zo ƙarya kuma ta rushe dama ita ƙarya mai rushewa ce dama ƙarya ba ita ke yi har da riya yadda ta wuri da ita kyawu amma ita gaskiya ita kuma biyin da ke teburan kuma ta iya kuma ta tabbata wani ya ta kala da haka Allah su hana wata ala ya ce a ta iza jawuka har lokacin da suka zo gurinka yujadi duna za su yi ta jayayya da kai game da gaskiya da karbi masu da ita ya kowa lallan ya gaban waɗanda suka fitince ma Allah za su zangi cewa in hada illa asatirul awwali wannan ba komai bane ba ce ta tsuriyoyi ne da mutanen farko ai mahfuzun wannan abin da kake karanta ma mutane an dauko shi ne min suhufil awwalin al masqura daga takardun mutanen farko waɗanda aka tsara labarai da aka shirya aka tsara na takardu na littattafan mutanen farko daga ciki ne kai ma ka ruku to wani littafi ne ai littattafan mutanen farkon da suna na an san su sai a bai cikin wani littafi ne ko ba haka ba in gatana ce ma akwai mutanen da duk sun har da ce gatana ta tsuniya gatanan gatanan ku duk sun har da ce ta sai a gayi to cikin wata gatanar ce manzo Allah ya dauko ya ce Qur'ani a gaba bukari ya ce an rasa abun faɗi kawai allati laysat anillah wannan littattafai suka ce littattafan mutanen farko ne waɗanda ba daga wurin Allah suke ba wala rusuli ko ba daga wurin manzannin Allah suke ba wa hada min kufri wannan yana daga cikin kafircin su ai kamata su bare littafin su su ma san littafin ba domin su ummiyina ne ba su karatu bai komi ba وإلا ما هكذا فكيف يكون هذا الكتاب يا يا wannan littafin alqur'ani mai girma alhawi wanda yake ya tattaro ya kumshi li an ba isabiqina wallahiqina labaran waɗanda suka wuce da masu zuwa ya za a kamanta shi da tatsuniya waɗanda suka wuce ba cin daga farkon duniya ƙur'ani ya ba da labari ƙur'ani ya ba da labari tun daga sama tun daga sama ya ba da labarin wa mai sama din ya ba da labarin halittar mai sama ya ba da labarin al'arshi ya ba da labarin alkursi ya ba da labarin sama ta bakwai ta shidda ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta daya sannan ya ba da labarin wannan duniyar da muke rayuwa a kanta ya littafin da ya kumshe irin wannan za a kamanta shi da tatsuniya kuma ya ba da labarin cewa ƙasa ɗin ma bakwai ce in ba ta hanyar alkur'ani ba ba inda za ka sani cewa wannan samar da kake gani akwai guda shidda zamanta babu wata hanya sai ta wahayi haka wannan kasar da kake takawa ba wanda sai baka labari cewa ita ma guda bakwai ce wata na kasan wata ko akwai ba wanda za ka samun labari in ba don alkur'ani ya faɗi ba ma alkur'ani ya baka labarin mala'iku ya baka labarin aljanu ya baka labarin shi dan adam din ya shahada alci shi in ba dan da alqur'ani baka labari bare ne zaka samu yana samuwa ba inda zaka samu wannan labari sai alqur'ani ne ya baka to alqur'ani ne ya bada labarin wadannan ya bada labarin abin da ya faru tsakanin Allah da mala'iku lokacin da yake zai halicci Adamu Allah ya bada labarin bayan ya halitta shi mai yace ma mala'iku bayan ya tambayi mala'iku sun ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim me yawa Allah ya ce ma harin ka gaya musu wannan gaibi kuma duk qur'ani ya ba mu labarin shi bayan Allah ta'ala ya ba annabi Adam dama ya gaya masu sunayen abubuwan da ba su sani ba sai Allah ya ce to ku ba da ku gaida shi wannan gaibi ne suka bada suka gaida shi kowa ya gaida shi sai iblis kadai aba wastakbara wa kana min al-kafirin sai shi kada ya kiyaye girman ka ya zama to daga cikin masu kiyama Allah subhanahu wataala wannan ba gaiba bane bayan ya wuce Allah subhanahu wataala ya bada labarin cewa Allah subhanahu wataala ya halicci mata annabi Adam ya sa'annan su ma sun yi diya ga abin da ya bada ƴaƴansu Allah ya bada labarin annabawa Allah ya bada labarin al'ummomi wa haka Allah ya bada labarin wasu abubuwa nan gaba da za su faruwa littafin da yake mishe da nan bayan ne ke kasuwa littafin da babu wasu a cikin shi littafin da ya zo da gaskiya Allah ya ce na wuta kaunin basu wa ba huwa min hazi qur'ani magana ce da gaskiya ba wani magana ba wasa ba ba da duniya ba ba dabaru bane da azanci da aka shirya aka yi ta duniya aka yi gatanan gatanan ba da shi ba wannan gaskiya ce da ta zo daga Allah wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ga gaskiya nan daga Allah mahalicin ku wanda ya ga dama ya ba da gaskiya wanda ya ga dama kuma ya kiya ya sani ya cuci kanshi to qur'anin da yake kumshe da wannan a ce mai tatsuniya saboda Allah wal haqa'iq kuma yana dauke da keke da keke abubuwa nan da suke kwankwantattu ne tabbatattu ne gaskiya ne allati ja'at bi al-anbiya wal mursalun wadanda annaba da manzanni suka zo da su wal haqq sannan yana kumshe da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce da gaskiya Allah ya saukar da shi kuma ya sauka da gaskiya والقسط kuma القرآن yana kunshe da adalci tsaban adalci inna Allah ya amuru bil adli Allah yana umarni da yin adalci cikin komi wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin bi adalci Allah na son masu adalci Qur'ani yana umarnin mu da yin adalci tsakanin mu da rayukan mu tsakanin mu da matan mu tsakanin mu da ƴaƴan mu tsakanin mu da iyayen mu tsakanin mu da dangin mu tsakaninmu da abokan zamanmu da makwabtanmu kai adalci ma ƙur'ani na wannan mu yi mawa mu yi ma tsuntsaye mu yi ma dabbobi mu yi ma kwari Allah ta'ala bai taba halatta mana yin zalunci ba ko ina cewa yake mai daidai mai adalci to qur'ani yana kumshe da wannan wal adli tam min kulli waji da cikakken adalci ta ko'ina ya za a cewa qur'anin da yake dauke da waɗannan abubuwa da ma wasu daga cikin su a safiran awwali a ce mai tasu ne da mutanen farko ka san ba gaskiya bane haka ne ko don haka alqur'ani gaskiya ne وقالوا أساطير الأولين اكتتبه فهي تملى عليه بكرة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الله يتوان دي سن سر سمي لك سيشي ثوكا القرآن كما قرآن تين آية كما لتاتونيا لتاتونيا هذا عبارة داسي أنت قاتنا أتنم كما أنقالي سيانت مي kokurin kan kusu to ina ka bada wannan cikin ƙurani ƙurani shi kare ne littafin da Allah subhanahu wataala kawai ya fara shi da bismillahir rahmanir rahim kuma ya kare shi da minal jinnati wan nas shikenan ba ai wata cika ba wanda sai in ka zurfa tunani zaka gane alqur'ani ya fara da wani abu kuma ya kare da wani abu wannan sai ka zurfafa tunaninka sai kana da rabo a cikin zurfafa tunani za ka iya gane wannan amma an tunaninka na sama sama ne to za ka ga haka ka yi imani da shi amma ba kamar sauran littattafai ne waɗanda ake farawa da wannan littafi ne da na tsara ga abin da na bari cikin shi a shi qur'ani kawai ce ma bismillahir rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin kuma ya kare ma ya ce min aljannati wan nas ba kamar sauran littattafai ba in ka kare karshe za ka yi bayanin ga abin da ya saka rubuta littafi kuma ga irin sakamakon da ka cimma na gano kaza na gano kaza wannan tsari ne na dan adam tsarin manya su Allah subhanahu wataala ya sha bamban da na mutane da ka kenan alqur'ani ta ko ina bai kama da tatsuniya ba waɗannan hasara ne da ke ta da bakin ciki da jahilci irin na arnan makka da waɗansu su Allah subhanahu wataala ya kare mu daga irin halayensu wallahu ta'ala alam wa sallam sai Allah ta'ala ya ce wa hum yanhauna anhu wa yanhauna an Allah ya ce wa hum yanhauna an kuma su suna hanawa daga alqur'ani ai almushrikuna billah sune mushrikai masu shirka da Allah subhanahu wataala almukaththibuna li rasuli masu karyatawa ga manzon Allah yajma'una bainal dalali wal idlal suna hada tsakanin bacewa da batarwa sun bace kuma suna batar da wasu yanhauna an-nasa an ittiba'il haqq suna hada mutane daga bin gaskiya wanda Allah ta'ala ya aika manzo Allah da ita alayhi salatu wassalam hada mutane suke suna koran mutane sai da aka kai wani lokaci mutanen makka suna hita bayan gari bayan makka hita wajen makka duk wani bako in za ya shigowa aikin haji sai su ce mai akwai wani mutum suna muhammadu yana yawo yana cewa wai ba abin bauta da gaskiya ba ku saurare shi batacce ne kaga yana hauna hannu kenan suna hanawa daga manzon Allah suna hanawa daga alkur'ani duk suka basu cikin wajen maka da kuma cikin gari an gaba ko hulka ya ce akwai wani mutum muhammadu sunan shi dan mani dan gomani duk kakannin shi nan hadi amma shi ya ce addinin kakanni da uwaye ba gaskiya bane kar ku saurari shi yana da dan magana ka kai shi na ka tayi ka kawai abin da ya kawo ka gaji kai in ya ce ma ka tsaya ka saurara ka tsaya ka saurari shi kaga yana hauna a an suna yin hani daga suna hana mutane daga bin gaskiyar da Allah ya warko manzo Allah ne ka sallallahu alaihi wasallam wa yuhadirunahu min kuma suna tsoratar da mutane daga gare shi wa yu'iduna bi anfusihim an kuma su ma suna nisantar da kawunan su daga gare shi to amma sai aka yi rishin sa'a abinda aka damu da shi zaka kuma waɗanda aka hana zaka su ma sai sun damu da bari su je su ji me ake sai mutum ya ce kai bari in je in ji wannan mutuna da ya je shi kenan in ya saurara amma bai imani ba to zai koma garin su ya ce ya ji wani mutum ya ce wai shine annabin karshe wannan maganar da kai kake kokwanto sai wani ya ce eh dama an ce zamanin shi ya kai shi ne kuka yi rigima sai ce bari shi ya gano da kanshi haka shi kenan da ma kyala mutanen su kai kawai abin da suke gudu din sai ya mara gari su da da wala ya gubu kuma ba yadda za a su cuci Allah subhanahu wataala wala ibadahul mu'minina kuma ba yadda za a cuci bayan Allah masu imani da fili ma za shi da wannan aikin da suke ba za su cutar da komi ba ba su cuta da za su kawo mutane wa in yoli kuna Allah ya ce ba kowa suke hallakarwa ba illa an fusan sai dai kansu ba ma ya shaurun kuma ba san cewa suna hallakar da kansu ba ne Allah ya kiyaye walau tara Allah ta'ala ce da ne zaka ga idh waqifu 'ala an-nari lokacin da aka dakatar da su akan wuta fa qalu sai suka ce ya laitana suka ce ya kai can mu nuraddu inda ma za a maido mu duniya to da mun koma wala nukaddiba bi ayati rabbina idan muka koma duniya ba za mu karyata ayoyin Allah mahalicin mu ba wa nakuna minal mu'minin kuma sai mu kasance daga cikin masu ba da gaskiya ga Allah masu ba da gaskiya ga ma'aikin Allah da alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya aiko shi yaqulu ta'ala a wannan aya Allah yana faɗi mukbiran yana mai ba da labari an hali mushriki na yawan qiyam daga halin da mushrikai za su samu kansu a kan ranar kiyama wa ibari kuma Allah yana ba da labari game da halartowar su annar cikin wuta ولو ترى إذ وقفوا على النار ليوبخوا ويقرعوا لوكacin da za a tsaida su akan wuta da za su gane su Allah zai tsaida su ne akan wuta saboda mi Allah ba su tir da Allah wadar abinda kuka yi a duniya bai ba kuma da ma a kwankwasa musu zukata a tada hankalinsu da za ka ga wannan lokacin la aita amran ha'ilan da ka ga wani al'amari mai banzo wa halan mufzi'a da kaga yanayi wanda yake mai tayar da hankali wala ra'aytahu kuma da ka gane su kaifa aqarru ala anfusihim bil kufri wal fusuq yaya suka tabbatar da kafirci da fasikanci ga kansu wa tamannu yaya suka yi guri allau yuradduna ila ad-dunya cewa da dai za a maido su zuwa duniya فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما ما كانوا يخفون من قبل فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم domin sun kasance a cikin duniya suna boyewa ga kansu annan kanu kadibi da cewa lalle su masu karya ne wa yabu fi qulubihim kuma yana bayyana a cikin zukatan su fi kathirin min al-awqat a cikin da yawa daga cikin lokuta walakin al-akhraq al-fasida sai dai manubobi waɗanda suke lalatattu saddatu an dalika su ne suka kange su daga haka manubobin su ne san duniya san daukaka san girma san matsayi san dawwama a cikin duniya waɗanda abubuwa suna hana da yawa daga cikin mutane bin Allah muna ganewa ku shi yasa suka yawaita bujiro ma annabi sallallahu alaihi wasallama da bi in kudi yake so su bashi in ma da yake so su bashi in mulki yake so su bashi in daukaka yake so su bashi saboda su wannan abubuwan su ne damu su daga suna ganin in sun mummanta Allah to menene za su talabci matsayinsu zai kare wanda Allah zai koma shi ne shugaban kasu suna baya shi yasa suka ce a wani wuri muna zaune mai an yuta khaffafa min ardina awa dauke girma daga mi daga garuruwan daga kasanmu Allah ya ce awalam da make lama auraman amina yuri ba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun to wannan abuwa su suka hana subin Allah wa sarafat qulubuhum anil khair kuma su ne suka karkatar da zukatansu daga alkhairi wa hum alhali kuma su kazabatu masu ƙarya ne fiya dil umya cikin wannan gurin da suke da za a mai da su duniya وإنما قصدهم منفسه أن يدفعوا بها أن أنفسهم العذاب أتنكر يا عذاب daga kawunansu da wannan maganar da suke mana suna ganin kaman da za su yi wannan magana to da Allah subhanahu wataala zai saurare su ya ce to shikenan ya yabe musu alali Allah subhanahu wataala kuma ya ce ba zai yabe ba kafiri ba ba zai yabe ba mushriki ba Allah subhanahu wataala ya raba mu da shirka da kafirci Allah ta'ala ya samu dace da alkhairi duniya da lahira Allah ka yayi mana duk matsalolin mu gaba daya akwai wasu mata guda biyu bayan Allah suna baran addu'a guda ba ta da lafiya gobe ne za a yi mata aiki wanda muka yi mata addu'a gobe ne ake insha Allah tsammanin za a yi mata wannan aiki da aka dade ana jira a samu lokaci muna fatan Allah ya sa a yi shi Allah ta'ala ya hana wani abu ya hana wannan aiki Allah subhanahu wata'ala ya tsaya mata Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan aiki kuma ya zama tumawarin samun lafiyarta sai kuma tana bara addu'a ne game da zamantakewarta da mijinta akwai matsaloli akwai damuwa sosai a kama mata da addu'a Allah ya yi mata Allah ya yi mana gaba daya Allah ya kawo karshen wahala gaba daya wanda ya ruwa ya tsaki akan ya bata masa rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya shirya shi in kowa ya shirya Allah subhanahu wata'ala ya magane shi Allah subhanahu wataala ya kawo karshen zalunci shi Allah subhanahu wataala ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين